بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na farko a cikin wannan sura mai albarka suratu maryam alaihi salam a tafsirin da muke gabatarwa a wannan shekara da muka ambata kuma a wannan gari mai albarka na kumo akwa local government jihar gombe nigeria muna yi wa 'yan uwa lale maraba da shiga wannan wata watan rahama watan jin kai watan ibada shine watan ramadan muna fatan Allah ya samu cikin masu yin bauta a cikinsa kuma ya karba mana idan mun yi bautar muna fatan Allah ya yafe mana kurakuran da za mu aikata da sakaci da rauni irin na ɗan adam muna fatan Allah ya sanya mu cikin bayinsa wanda zai yanta su wanda zai yanta su a cikin wannan wata ya yanta su daga wutar jahannama ina addu'a ta musamman da roƙon Allah ga dukkan wannan haɗuwa tamu Allah ya sa zaman nan namu na wannan karatu ya zama zama ne da za mu samu gafara da yafiya daga gare shi kuma ya rubuta mu cikin aljanna idan za a iya tunawa a shekarar bara mun tsaya ne a cikin suratu maryam aya ta goma sha biyar za mu tashi farkon kisar na na maryam aya ta sha shida a cikin suratu maryam ɗin fadin allah madaukin sarki wadkul fil kitabi maryam harama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا
Allah madaukin sarki yake faɗa cewa wadhkur fil kitabi maryama idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya ka ambata musu ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dangane da abinda aka rubuta maka aka yi maka bayani a cikin kissan na na maryam idan tabazat min ahliha yayin da ta nesanci mutanenta ta ƙaurace wa mutane ta jefa kanta wani wuri makanan sharqiyan wani wuri da yake ɓangaren gabar wani wuri da yake mahudan rana imam ibn kasir allah kara masa rahama yake cewa lamma zakar allah ta'ala qissata zakariya alayhi salam yayin da allah madaukin sarki ya ambata mana kisar annabi zakariya cewa allah ya saman masa da haihuwa a lokacin da girma ya kama shi a lokacin da matarsa ta ɗauke tsammanin haihuwa Allah ya ba shi waladan zakiyan tahiran ɗa tsarkakakke mubarakan mai albarka mun karanta wannan a baya yau kuma ana ba mu labarin kissan nana maryam nana maryam ita ce mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam bayanin da za mu karanta dalili ne ƙarara da yake nuna cewa isa ɗanna na maryam ne isa alaihi salam haifarsa aka yi ba allah ba ne shi kuma ba ɗan allah ba ne tun daga mahaifiyarsa na mai suna na na maryamu a nan za a yi mana bayani yaya aka yi aka samar da annabi isa yaya aka haife shi min ghairi abin ba tare da uba ba wannan maryam din ita ce maryam ibnatu imran maryam yar gidan imran sunan babanta ita kanta nana maryam mahaifiyar annabi isa tana da mahaifinta sunansa imran wanda suna cikin zurri'ar annabi dawuda alaihi salam ma'ana annabi isa alaihi salatu wasalam yana daga cikin jikokin annabi dawud kina kaga ba allah ba ne kuma matarsa ba allah ba ce haifarsa aka yi allah ya sa kiristan duniya su fahimci wannan saƙo na Ubangiji da yake cikin wannan Sura na na Maryam wanda Allah ya girmama ta da ambato ya keɓance mata Sura guda Nana Maryam tun asalin tashinta ta tashi ne a gida mai tsarki gida na mutunci gida na kima gida masu kame kai gidan da ba mazinata ba ba 'yan giya ba ba 'yan caca ba ba ɓarayi ba ba 'yan luwaɗi ba na na maryam a gidan da ta taso kenan wanda ya kamata duk ɗan kirista ya yi koyi da wannan saboda ainihin wato mahaifiyar annabi isa ta fito ne daga gida mai tsarki a bani isra'ila malamai suka ce nasha'at nasha'atan azima ta tashi ta rayu rayuwa mai girma na mutunci a lokacin na na maryam tana daga cikin ihdan nasikat al'abidat ɗaya daga cikin mata masu bautar Allah da yawa ta yi suna ta yi fice ita na na maryam a lokacinta kuma tana ƙarƙashin kulawan mijin 'yar uwarta ne wannan miji na 'yar uwarta shine annabi zakariya alaihi salam ka duba ikon allah allah ya tashe ta a gidan annabi annabi zakariya ya ga wasu karamomi wasu abubuwa na ban mamaki matuƙa daga nana maryam alaiha salam irin abubuwa waɗanda suke masu ɗaukan hankali shi sa Allah ke cewa wazkur ka tuna ayyuhal ar-rasul ko ka ambata ya kai wannan manzo al-karim a cikin wannan sura al-karima fil kitabi maryam ko ka ce cikin wannan sura mai karamci ko ka ce a cikin wannan alkur'ani mai karamci khabaru maryam wa qissatuha labarin na na maryam da kissarta yayin da ta nesanci mutanenta ta ƙaurace musu ta koma wata nahiya shine makanan sharqiyya wata nahiya wani bangare gefe guda a baitul maqdis ko kuma a gidanta wannan maganan fantabadat min ahliha makanan sharqiyya wannan makanan sharqiyyan din ko dai ya zama a gidanta ne ta ƙaurace wa mutanenta ta koma wani wuri can gefe ta bangaren gabas mahudan rana ko kuma a baitul maqdis ta ƙaurace wa mutane ta koma ta zauna ita kadai da Allah ya yi amfani da kalmar idin tabadat wato akwai bayani na nuna cewa lalle wannan matar ba ta alaƙa da maza don kalmar annabzu a larabci ana nufin attar da arramiyu abinda za a jefar da shi ko a nesan da shi can ya keɓanta wannan yana nuna cewa wannan mata ta ɗauki kanta da kanta ta ɓoye kanta litatakhalla lil ibadati wa ta'a don ta ɓuya ta kaɗaita don ta yi ibada da ɗa'a kawai don ta kusanci Allah bisalihil a'mal da aikata aiki mai kyau wannan yana nuna mana ashe mace ce mai bautar Allah saboda kar ma ta shiga cikin rudu da hayaniya na mutane sai ta nesanta kanta gefe wannan kinaya ne na nuna cewa lallai mata ya kamata su yi koyi da irin suna na maryam masu tsananin bauta da kulawa da nauyin da Allah ya dora musu na yi masa bauta kuma wannan yana nuna maka wato tsarkin shi kansa annabi isa ya fito daga gida mai tsarki kuma yana nuna maka hatta mahaifiyar da ta haife shi mace ce mai bautar allah ashe kaga fahimtar da ake yi na cewa isa ɗan allah ne wannan magana ba haka ba ne ko kuma ma wasu ce isa allah ne wannan magana kuskure ce imam al-qurtubi yake cewa malamai sun yi sabani wai me yasa na na maryam ta nisanci mutane wasu suka ce eh ta nisanci mutane ne don ta samu tsarki daga haila da nifasi wasu suka ce a'a ba don haila ko jinin al'ada da nifasi da take yi ba ta nisanci mutane a'a ta nisanci mutane ne don ta samu damar da za ta yi wa Allah bauta ba tare da an takura mata ba don mace ce wadda take da sha'awar ta yi wa Allah bauta lidalika ta nahat minan nasi sai ta nisanci mutane ta shiga masallaci in mun ɗauka akan baitul maqdis ɗin ne ta samu ɓangaren liman can janibul mihrabi ƙarshen masallaci ta gabar shi ne aka ce makanan sharƙiyan litakhluwa lil'ibada don ta keɓanci kanta da ibada an ce da makan din ne wurin aka ce da shi a sharq don su a wancan lokacin suna girmama gabar shi yasa aka ce makanan sharqiyyan mutanen nana maryam a zamaninta suna girmama lamari na gabar in an ce a sharq a sharq biskunin ra abinda ake nufi wato mahudar rana makanan sharqiyan wani wuri da yake ɓangaren mahudar rana fattakadat min dunihim hijaba wannan ana ƙarfafa mana keɓantar da ita na ɗin ta yi da mutanenta ne ta saka hijabi mana shamaki tsakaninta da mutanenta lokacin da ta keɓance su ta zamanto ita kadai tana wannan guri to sai ta sanya hijabi sai ta sanya sutura littafarruqi lil ibadati li rabbiha dan ta keɓanta dan bauta wa ubangijinta kaga duk kirista duk mace kirista mai mai kiristancinta da gaskiya kamata ta yi koyi da na, na maryam ta rinka saka hijabi tana suturce kanta tunda mahaifiyar annabi isa Allah ce fattakhadhat min dunihim hijaban ko ka ce hijabi na lulluba a jiki ko ka ce hijabi na sutura alƙalli dai ta kare kanta to idan haka ne me yasa yau me yasa yau matan kirista suke bayyana tsiraici idan har haƙiƙatan suna bin annabi isa din kuma ga yadda aka ce mahaifiyar annabi isa take to ko dai ba a koya musu daidai ne ko ba a ba su kissa da labarin na na maryam ne me yasa za a same su a gidan giya a gidan rawa me yasa su suka fi kowa sanya dangalallen siket da bayyana jiki me yasa ba sa sa dan kwali me yasa ba sa yafa gyale me yasa za a tafi coci da tsiraici alhali ga na na maryam mahaifiyar annabi isa ta keɓance kanta ta rufe kanta don kada maza su ganta sannan Allah ya yi bayani da abin da ya girmama ta da shi a lokacin da ta keɓance kanta Allah ce fa'arsal na ilaiha ruhana sai muka aika mata mala'ika jibrilu shine Allah ya ambace shi ruhana fatamassala laha basharan sawiyya ai fa'arsal na ilaiha jibril sai ya ɗauki kamar mutum suratu bashar sawi ya rikide da kama irin ta ɗan adam mai daidaitacciyar halitta kyakkyawan mutum shine basharan sawiya mu'tadilul hay'ati kamilul binyati mai cikakken halitta da gini mai kyau ka ahsani ma yakunul insan bisa yanayin da mafi kyawun ɗan adam yake kasancewa a larabci akan ce rajulun sawi rajul sawi laraba sukan ce rajul sawi idan ya zamanto kyakkyawan mutum mai cikakkiyar halitta kammalalliya tamul khalqi azimul khalqi la yu'ibuhu fi sha'anin min shu'unihi ifradun aw tafrid Allah ya ce kuma ruhana wannan littakrim ne don girmamawa tashrif da sharrafa shi da ɗaukaka shi ya ce ruhana mala'ikanmu jibrilinmu an ce da mala'ika jibril ruh ne kamar yadda a wata ayar Allah ce na bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almundirin ar-ruhul amin sunan mala'ika jibril ne me yasa aka ce aka sa masa suna ruh ba a kira shi da jibril din ba anan dan a nuna mana cewa wato shi jibrilu dangane da abin da yake dauke da shi na, ainihin wato sako ar-risalatul ilahiyya sakon da yake dauke da shi daga Allah bihi tahyal qulub da shi ne zukatan ‘yan adam suke rayuwa ruh kamar rai ne ai to saƙon da jibrilu yake ɗauke da shi ya kawo wa annabi ko ya kawo wani annabi cikin annabawa idan mutane sun bi shi to za su samu rayuwa mai kyau ɗaya kenan na biyu kuma da ruhi ne ɗan adam yake rayuwa ai ɗan adam mai taɓa rayuwa ba tare da rai ba ai kenan ba yanda za ka iya rayuwa ba tare da saƙon mala'ika jibrilu ba kuma ba za ka iya rayuwa babu rai a jikinka ba shi yasa aka ɗauki wannan babban suna aka sa wa mala'ika jibrilu saboda message ɗin da yake ɗauke da shi ɗan adam yana rayuwa ne da shi ya musulmi ku sani ba za ku taɓa samun rayuwa mai kyau ba in ba tare da kun yi riko da risala ilahiya ba saƙon Allah wa'azi ƙur'ani hadisi ayoyi da Allah ya saukar albayanat alwadihat al'ayatul bayyinat walhujajul wadiha ayoyi bayyanannu da hujjoji da suka fito fili dalla-dalla ba za ku taɓa yin rayuwa mai daɗi ba in ba ku bi saƙon Allah ba duk dukiyar da Allah ya tara maka idan ba ka bi ƙur'ani ba ba ka bi hadisi ba ba ka rayuwa mai kyau duk mulkin da Allah ya haɗa maka matuƙar Allah bai maka taufiki da biyayya da saƙon da ya turo wa annabawansa ba baka samu rayuwa mai daɗi ba saboda ƙarshenka za ka gama rayuwar ne kuma ka mutu ka shiga wuta me yasa jibrilu da ya zo gurin zuwa na wajen zuwa wajen na na maryam yayi shiga irin ta ɗan adam wannan yana nuna mana cewa ashe mala'ika yana iya rikida dalili ne na ƙarar cewa mala'ika yana iya rikidewa ya zo da surar ɗan adam mutum da haka an kaga wani ka yi hankali ka je ka rashin kirki wani ka je ashe wani mala'ika kaiwa su turo a tafi da kai ba a wulaƙanta mutane ƙwarai da gaske da haka ya zo mata a sifar ɗan adam ne don ta ɗauke kewa da shi da ta samu dama magana da shi inda mala'ika jibrilu ya zo da sifarsa na mala'ika ne ba za ta iya magana da shi ba ba za ta iya magana da shi ba manzan Allah kansa ya ce sau biyu kaɗai ya taɓa ganin mala'ika jibrilu a kamarsa na mala'ika tun da suke shekarun da suka yana kawo mai wayi shi yasa yakan shigo da sifa irin ta wani sahabi da ake cewa dihiyatul kalbi wani sahabi ne kyakkyawa yana da kyakkyawar halitta a cikin sabon annabi da haka idan mala'ika jibrilu ya zo zuwa sai ya ɗauko kamarsa sai ya zo gurin annabi su ta hira sai a ɗauka cewa wancan mutumin ne ku lura yanzu wannan wa'azin da nake yi inda ni aljani ne ba za ku zauna nan ba ko ba haka bane da zan zo Allah ya kawo ni da sifa na aljani ko wannan alaraman da yake jan jan baki na wala bai zai zauna nan gurba gudu zai yi ina fatan kuna fahimta yau da za a ce mu je mu yi taro a kobar sarki akwai wani babban bako da zai zo zai yi mana wani bayani sai mun je kawai sai mun ga wani yana sauka da fuka-fuki ya zo mana bayani sai a ce ai wani aljani ne ya zo daga daga ƙasar chadi ina jin gudu za ku yi ta yi daga nan haɓin liri ba wanda zai tsaya da haka shi yasa Allah da ya zo turo da ya zo turo mala'ika jibril bai turo shi da sifar sa ta mala'ika ba don saboda yani dan adam idan ya gan shi ba zai iya sauraron sa ba sai ya zo da sifar wato wato mutum don ta samu daɗin ganawa da shi shi yasa ya ce basharan sawiyan fatamassala laha basharan sawiya sannan Allah tabaraka ta'ala sai ya hakaito mana a cikin ayoyin irin abin da ya gudana tsakanin na na Maryam da kuma shi mala'ika Jibrilu sun yi hiwar sun yi niqash sun faɗa ta faɗa ya faɗa Allah yake cewa tana ganinsa ina so ku lura da farkon kissan an ce mana ta keɓance kanta a wani wuri ko fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya tana kallon sa yana shigowa wajenta shi directly ya wuce wajen na Maryam qalat inni a'udhu birrahmani minka tana ganin sa sai ta ce kaf ina neman Allah mai suna ar-rahman ya tsare ni da kai Allahu akbar wannan shine abinda ake son mace da take killatacciya katangantacciya kamammiya yayin da wani ɗan adam ya tunkare ta ya zo mata ba da kimtsi ba ba da shiri ba ko zai mata faɗe ko zai mata ta'addanci abinda za ta ce inni a'udhu birrahman mink ina neman Allah ya tsare ni da kai kenan wannan yana nuna mana ashe lallai akwai shamaki da hijabi tsakanin namiji da mace shi yasa take bance kanta rabu da maganganun da ake faɗa yanzu a zamani cewa mata ku je ku aikata abin da kuka dama ku shiga cikin maza kallabi tsakanin rauna ku saka wanduna ku saka huluna ku yi abin da maza suke yi kar a takura ku a makale ku a gida kar a yi kaza kar a yi kaza wallahi gatan mace shine ta zauna a gidanta a ciyar da ita da safe a ciyar da ita da rana a ciyar da ita da daddare a bata kudin kitso a bata kudin silifa a bata kudin takalmi a bata kudin atamfa a bata kudin lesi a bata kudin kaza a bata komai a bata wani abu sai musulunci babu addinin da ya kula da ya mace ya mai da ita yan lele ya yi mata gata ya taimaka mata wallahi irin addinin musulunci yanzu nan duk buge-bugen da muke gaba ɗaya akan watanmu muke yi ka tafi kasuwa don ka kawo gida ta dafa sai ta riga ka ci ma kafin kai ka ci ka je aikin gwamnati a baka albashi kana ɗaukowa sai ka je ka neme ta ka kai mata ko ba haka bane ba ka je noma a tara ma amfanin gona ka zo ka kawo ta sarrafa sallah ta yi ka yi mata atamfa ka yi mata ɗinki in za ta je gidan biki ka ba ta kuɗin sautu da gyauto da kuɗin kaza da kaza da kaza baka ce ta je gona ta yi noma ba wataƙila ma matarka ta fi ka ƙiba ta fi ka kauri ta fi ka ƙarfi amma ba ta iya riƙe fatarnya ba kai ga kanan kamar za a hure ka amma matarka tana nan a ƙoshe ta yi ƙiba duk matanmu sun fi mu ƙiba da lafiya saboda buguwa da nema da ake a basu su ci kai musulunci ya yi ƙwarai da gaske shi yasa mace ta kirki ita ce take biyayya wa dokar Allah da Allah ya ce a girmama ta a mutunta ta daga cikin karamta ku da aka yi shine ku nisanci maza ku nisanci ikhtilat cakuda tsakanin maza da mata ta ce inni a'udhu birrahmani minka ina neman arrahmanu Allah ya kare ni da kai wato ita da ta ga namijin ya zo mata a lokacin ba ta yi tsammanin mala'ika ba ne ta ɗauka wani ne zo mata shi yasa ta ce altaji'u ilar rahman ni ina kishingida dogara ga arrahmanu Allah don ya kare ni daga gare ka in kunta taƙiya in har kai mai tsoron Allah ne ashe namiji mai tsoron Allah shine idan ya je yake banta daga shi sai mace to ba zai mata komai ba amma mara tsoron Allah shine wanda in yake banta da mace zai yi kokari ya mata ta'addanci ya faɗa mata maganganu na sha'awa na tada fitina ko ya yi kokarin ya taba jikinta ko ya yi kokarin ya yi mata wasa wannan yana nuna baya jin tsoron Allah ba ta ƙi ba ne haka ta gaya wa mala'ika jibrilu kuma da ta zo bai ta ce ma inni a'udhu billahi minka ba sai ta ce bin rahmani dan litusira mashaira taqwa fi nafsihi don ta tayar da tsoron Allah ɗin da yake ran shi jibrilu ta kira masa ar-rahman kuma ta yi amfani da kalmar ar-rahman mai tausayi mai jin ƙai Allah wanda shine zai bata kariya jawabu shart din shine ai in kunta taqiyan fabta'id anni watrukni idan kai wannan bawan Allah in dai kai mai tsoron Allah ne to ka rabu da ni nana Maryam take gaya bakon da ya zo mata utrukni fi khalwati li atafarraga lil ibada ka kyale ni a cikin kadaitakan nan da nayi dan in kadaita dan yi wa Allah bauta tabaraka wa ta'ala ita kam ta ganshi lalle wani mutum ne kuma gashi daga ita sai shi har kuma ta bata taba yin aure ba bata taba sanin namiji ba sai ga jibril yana bata ansa yanzu zai gaya mata shi waye qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya yace ai ni dan sako ne manzo ne daga ubangijinki قال لها ذلك ليدخل السكون والطمأنينة على قلبها والاطمئنان على قلبها جبريل ya gaya mata wannan zance ne dan ya shigar mata da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin zuciyarta ta katta damu ni din ba mutum bane duk da cewa na zo da kama irin ta mutane amma ni dan aiken ubangijinki ne ashe Allah yakan iya subhanallah ba wa mala'ika dama halittarsa ta janda ta zama irin ta ɗan adam don ya isar da wani sako ni ɗan aiken ubangijin da kika nemi ya tsare kiɗin ni shi ya aiko ni so ki kwantar da hankalinki kuma ni ma abin da ya kawo ni a nan li'aha balaki gulaman zakiya don in baki wani ɗa ko dan in shaida miki Allah ya baki wani ɗa mai hankali ka duba don Allah ya ku uwana ku fahimci ƙur'ani yanzu waye gulaman zakiya ɗin nan annabi isa Allah ya ambaci annabi isa da gulam yaro zakiyan ashe annabi isa mutum ne bawan Allah ne kuma Allah ya ce mai hankali ne daga nan kuma na da maryam ta daɗa shiga rudu ta shiga tsorita kuma ta damu ta ce to ɗan aikin Allah abun mamaki ta ce anna ya kunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiya a wani wurin ko ta ce ta yaya malam kaji mata kamammu kaji mata killatattu kaji mata masu tsarki ta yaya anna ya kunu li gulam yaya zan samu ɗa yaya zan samu wani yaro walam yamsasni bashar ɗan adam bai taɓa saduwa da ni ba masu anan ana nufin aljima'a ban taɓa keɓancewa da ɗan adam saduwa ta aure ba walam aku baghiya kuma ni ba karuwa bace ya ilahi قالت ذلك على سبيل التعجب مما سمعته من جبريل عليه السلام تافد wannan magana ne tana mamaki dangane da abin da Jibril ya gaya mata yaya dan aikin Allah kuma yanzu a ce in ni a bani dani da ban taba yin aure ba ni da ibada kawai nake yi kuma ni ban taba kusantan wannan miji ba bai kusance ni ba kuma ban taba zama fi yaumin minal ayyami lam akun baghiyan ban taba zama karuwa ba idan na haifu yau me zan gaya wa mutane na za a ce wato keɓancewa ne na je ina zina subhanallah kalmar baghiyan ana nufin karuwa shi yasa laraba suke cewa bagatil mar'a tabghi idza fajarat wa tajawazat al hadda ko hudud al sharaf idan mace ta wuce gona da iri ta je ta yi zina ta tsallake afafi ta bar kamewa sai a ce bagat a nan an yi amfani da kalmar almasu kamar yadda na muku bayani ibaratun anin nikahil halal walam yamsasni bashar wani namiji bai taba shafana ba ta dalilin aure na halal na jima'i wannan almasu kinaya ne anil jima' kamar yi can inda Allah yake cewa min qabli an tamassuhunna amma zina ba za a yi amfani da wannan kalmar a zina ba ana ce da zina alfujur ko wani suna makamancin wannan don haka ita fada na maryam wannan labari da annabi wannan jibrilu ya bata ya fa gigita ta anna yakunu li walad a wata ayar walam yamsasni bashar ta yaya ɗa zai kasance tare da ni jama'a duk wannan ana bayanin yadda aka samu annabi isa ne alaihi salam namiji bai kusance ni ba qala kadhaliki qala rabbuki kamar haka ubangijinki ya faɗa ni ma aiko ni aka yi haka Allah ya faɗa haka ubangijinki ya faɗa wannan wanda kika nemi kariya daga gare shi wannan amsar da jibril ya bata kenan ai al'amur kadhalika kamar yadda kika ce anna basharan lam ya masaki wani namiji bai taba taba ki ba baki taba yin aure bana na maryam baki taba yin karuwanci bana na maryam to haka Allah ya ga dama ba auren ba karuwancin ba namijin kuma lalle zaki haihu zaki haifi da gulaman zakiyan wani abu sai rabbul izzati sai Allah zaki kuma haifi da min gairi abin ba tare da uba ba an saba a duniya ana haifan 'ya'ya da me da uba babu wata mace da za ta zo ta tsuguna ta yi naƙuda ta haifan mana wani da dole sai mun nemi waye ubansa ko ba gaba ne yawwa kar wata ta zo ta ce ai ai ga maryamu ma ga nana maryam ma ta haihu ba ba uba a a wannan wata karama ce da ta shafi nana maryam idan kuna fahimta ta yan uwana wannan fa wa'azi ne ake yi wa mata kenan abun kunya ne mace ta haihu ba tare da hanyar aure na shari'a ba abun kunya ne mace ta ɗauki ciki ba tare da mijin da ya neme ta nema na shari'a ba to wai in haka ne me yasa wannan na na maryam ce mahaifiyar annabi isa ne me yasa malaman coci coci ba sa gaya wa almajiransu a coci ba sa gaya musu gaskiya su nesanta su da zinace zinace ku kuma musulmi da aka wajabta muku ku bi annabawan Allah ku yi imani da su yaya ga kisa da aka ba ku ta wannan mace kamammiya ba ku ɗora 'ya'yanku akan wannan tarbiyya kuma wannan yana nuna mana cewa idan Allah ya so girmama mutum zai iya jarabansa dan in Allah ya so da cikin karatun zamu yi gobe Allah za ku ji wato tashin hankalin da nana Maryam ta shiga gashi arziki ne Allah ya bata annabi fa ɗa annabi za ta haifa amma ta shiga damuwa wace irin amsa za ta ba wa mutane har sai da aka zo yanayin da ta kasa yin magana sai dai ta nuna ɗan ta ce ka ba su amsa daga kansa ne aka ce jariri yana magana haka Allah ya faɗa huwa alayhi hayyin wani abu ne mai sauƙi ya ce Allah ya turo ni li'ahaba laki gulaman zakiyan min gairi an yakuna lahu ab wannan yana nuna mana mazahir ne mazhar min mazahir qudratillah yana nuna mana lalle Allah mai iko ne Allah sai shi ya saba yana halittar ɗa tsakanin uwa da uba yau ga wani ɗa za a same shi da uwa kaɗai ba uba Allahu alladhi la yujizuhu shay Allah ubangijin da babu abin da yake fin karfin sa ya gagare shi wannan al'amari hayyin sahal in an ce hayyin ana nufin sahal yasir abu ne mai sauki lianna qudratana la yujizuha shay saboda ikon mu in ji Allah babu abin da yake gagarar ikonmu ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا wannan ta'alilun ne limu'allalil mahzuf haka suke cewa ai wali naj'ala wujudal gulami minki min ghairi an yamassaki bashar dan mu sanya wato samun ɗa ta ɓangaren ki ya kena na maryam ba tare da wani namiji ya shafe ki ba aya wata aya ce mai girma أمرا عجيبا يدل دلالة واضحة, واضحة على قدرتنا ديك نوني كررا شيء ولا اللي منا ديكو زام نونا متاني للي ممن إسا إن جاء الله كما با وندي إسا يغاقريم haka zaki haƙuri wa rahmatan minna kuma wannan ɗa rahama ne jin ƙayi ne daga gare mu wa habna laki min ghairi abin wahabnahu laki mun baki wannan ɗa ba tare da uba ba ya kena na maryam ba dan a tozartar da ke ba ya kena na maryam ba dan a wulakantar da ke ba rahmatan minna jin kai ne da tausayi daga gare mu kuma wannan al'amari an an gama wa kana amran maqadiyya an gama an wuce wurin ɗakam kaman ma ya samu امرا مقضيا امرا مقدرا في الازل مستورا في اللوح المحفوظ an kaddara shi tun fil azal kuma abu ne wanda yake an rubuta shi a lauhul mahfuz wala budda min wuqu'ihi fa dole sai ya faru ya ke maryam biduni taghyirin aw tabdil ba za a taba canjawa ba sai a hakuri idan kun lura waɗannan ayoyi gaba ɗaya sun hakaito mana halin na na maryam da ta kasance tsakaninta da mala'ika jibrilu zancen da suka yi ta yi na tattaunawa ya faɗa ta faɗa to yanzu sura za ta tsallaka da mu zuwa ga wato wani mashhadi wani abu na kissa ɗin mai ban mamaki wanda kuma yanzu abin da zai a ba mu labari tsakaninta da shi annabi isa ɗin ne ɗan da za ta haifa ɗin lokacin da naƙuda ya zo mata yau ga na na maryam tana naƙuda yau ga mahaifiyar annabi isa alaihi salamu tana naƙuda arama mai allah ce
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
الله يتشتاكي fahamalatu kawai sai ta ɗauki ciki wani abu sai Allah ka ji daga hira daga labari har na na maryam ta ɗauki ciki imam ibn kasir yake cewa ya ƙulu ta'ala mukhbiran an maryam Allah yana ba mu labari dangane da abin da ya faru a kan yayin da mala'ika jibrilu ya ba ta saƙo daga Allah ƙarshen zancen na na Maryam miƙa wuya ta yi ta sallama ta jira ikon Allah ta ce tab ba ta taɓa tsammanin wani wai zai zo mata saƙo daga Allah ba ba taɓa tsammanin ba kar kuma ta ba annabiya ba ce yawa don wasu suna zarmiya suna cewa na na Maryam annabiya ce da ta ga dalle da gaske jibrilin ne kawai sai ta miƙa wuya ba tare da ta yi jayayya ba wannan mala'ika da ya zo mata mala'ika jibrilu ne kamar yadda muka faɗa yaya aka yi ta ɗauki ciki tsakanin rigarta da jikinta wuyan rigarta ya busa iska iska ce kawai fu aka hura kulun ana hura wannan iskan kawai sai ya shiga ta jikinta ta farjinta الله أكبر فحملت بإذن الله kullum sai na Maryam ta ɗauki ciki da izinin Allah. To wani zai yi tambaya ce, shi ko wannan ciki na annabi Isa wata nawa yayi ko ba ka bane? Ai kwarai da gaske, yanzu nan wani ɗan kwakwali sai ya tambaya a watakila, ce watansa nawa a cikin ciki. To Ƙur'ani dai bai yi bayanin iya wata nawa yayi ba, don Ƙur'ani dama yana zuwa ne da labari a dunkule. Yana kawo mujmal. abubuwa dalla dalla dalla dalla fashin baki ayi kaza ayi kaza qur'ani bai fiye kawowa ba to malamai sun ta maganganu wasu suka ce annabi isa sai da yi wata tara cur haka jumhurun malamai majority na malaman musulunci cewa suka yi annabi isa ya yi wata tara kamar yadda kowane ɗa yake yin wata tara a cikin cikin mahaifiyarsa wasu suka ce a watansa takwas bai cika tara ba shi kam abdullahi dan abbas da ya zo ya ce kai ai tana ɗaukan cikin nan kurin haihuwa ta yi ina ruwan sha yanzu magani yanzu kenan in ji abdullahi ibn abbas amma da yawa malamai suka ce a'a abin da ya fi ƙarfi shine wancan magana ɗin na farko wata tara ya yi a cikin cikin mahaifiyarsa ita na na maryam ta yi ta wahala yadda mace take wahala a cikinta kuma ta haife shi kamar yadda ake haihuwa sai dai wasu abubuwa da suka bayyana na mujizozi na daban saboda annabi ne shi amma shi Abdullahi bin Abbas ba da kaya faɗa ba shi ma idan kun lura da uslubin ayar siyagin yadda ayar ya zo cewa aka yi fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya fa aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhla an yi ta amfani da wata fa'un fa'un fa'un dinnan fahamalatu ɗaya fantabazat biyu fa'aja a halmafatu uku wannan ana ce da ita a larabci fa'un ta'aƙi fa'un ɗin da ake kawo ta a zance daga kaza ya faru sai kaza balarabe idan yana so ya ce ma abu ya faru daga shi sai kaza ana yin kaza sai kaza to yana amfani da fa' ja'a Musa fa ja'a Abubakar Musa ya zo sai ga Abubakar ya zo mana tsakanin zuwan Musa da Abubakar babu wani bambanci daga wannan yazo sai wannan yazo amma ana so a ce akwai jinkiri sai a ce ja'a Musa summa ja'a Abubakar sai a kawo kalmar summa kalmar summa yani tusamal litartibi wa taraqi idan ana so a nuna abu ba take kai tsaye ya faru ba to sai a kawo kalmar summa to a nan gudun da abdullahi ibn abbas ya ce tana ɗaukan ciki ta haihu to kawai ya yi amfani ne da wannan fa'aja a hal makadu ila jiz'in ko ba ka bane amfani da wannan fa'un fa'un din fa'u taqi sai dai malamai suka ce lakin yani kullu taqib ko kullu yani shay bi hasabi taqib kullu shay bi hasabi kowane abu a ce wani ya zo bayan wani ko abu ya zo bayan kaza ya danganta ga yadda abin ya kasance eh lalle bayan na na maryam ta ɗauki ciki ta haihu amma akwai ɗan watanni a tsakani zance na kwarai yadda malamai suke faɗa kamar da ibn kasir ya karkare zance a tafsirin sa yace na na maryam ta ɗauki ciki ne kamar kama tahmilun nisa bi auladihinna kamar yadda mata suke ɗaukan ciki da ainihin wato yayansu to fahamalatu wasu suka ce wannan ɗin fawul fasiha ce ake cire ta bayan jibril ya gaya mata abin da ya gaya mata ni ɗan sakon allah ne na zo ne in baki ɗa allah ya turo in baki ɗa mai tsarki zakiyan mai tsarki ya yi mata bushi kawai shi kenan sai ta ɗauki ciki fantabazat bihi makanan sai ta nesanta da shi makanan ƙasiya wato wani wuri mai nisa in an ce ƙasi a larabci ana nufin ba'id makanan ƙasiyan makanan ba'idan sai ta nisanci wuri ku lura wani lokacin ko akuya ce ko tinkiya an za ta haihu sai ta koma gefe to shi ma ɗan adam idan zai haihu allah da ya ɗan adam ya sa masa jin yana so ya samu keɓanta in zai haihu da haka ita ma wato sai ta ɗauki wato tare da cikin ta yi nesa ba inda mutane za su ganta ba a larabci aka ce ya fulanun an fulanin kaswan ko kuma kusuwan idza ba'uda anhu idan mutum ya nisanci wani kamar yadda ake cewa fulanun bi makanin qasai wane yana wuri mai nisa yani fulanun bi makanin ba'id jumhurin malamai suka ce to wai ina ne wannan makanan qasiya din ai yanzu ce mana akai wani wuri mai nisa ta tafi ina ne baitu laham ne sunan wurin baitu laham a Filistin ai an san Filistin ko to duk wannan labarin ya faru ne a Filistin akwai wani wuri da ake ce da shi baitu laham Abdullahi dan Abbas da yazo fasara sai ya ce can ta je Aqsal Wadi ƙarshen wani kwari can ta tsuguna shine wani kwarin baitu laham wadi baitu laham ake cewa me yasa ta yi nesa na farko dai don ta rufe ko ta kautar da idan mutane ga ganinta a lokacin da take haihuwa ta ɓoye tsiricinta abu na biyu ta nesanci mutane ne don kada su aibanta ta yaya aka yi na maryam kika haifi ɗa ba tare da miji ba wato guduwa ta ta ɓuya don ba ta son abin kunya a nan ake cewa duk mata ta kirki mace mai tarbiyya ya kamata ta zama tana da kunya ku rabu da wannan al'amari da ya zo na zamani an koya wa mata rasar kunya an koya musu ƙeƙasar ido mace ta rinka faɗin maganganu na batsa na rashin mutunci na rashin kima ta faɗa gaban iyayenta ta faɗa gaban 'yan uwanta maganganu da shiga da sanya sutura na rashin tarbiyya wallahi duk wannan ba karantarwa musulunci ba ne kwanan nan nake gani wata tsiya da aka sa a facebook wata mata Allah ya sauwaƙe ni dai abin da nake zargi an yi ne don a ci mutuncin matan musulmi mace ce malam ta ɗauki hoton kanta ko aka ɗauki hotonta ta sa niƙabi ta rufe fuskar ta kirif amma wallahi da ta zo ta fara wasu bayanai bayanai na batsa ba za ka iya ƙarasa jin zancen ba tana magana akan yaya mace ya kamata ta yi alaƙa da mijinta wajen aure saduwar aure babu abin da take ɓoyewa amma fa da niƙabi a fuskarta kun san me don a nuna muku wai a wulakanta masu saka niƙabi don a ce wannan niƙabin da ta saka na banza ne kuma bai ba ta kunya ba bai ba ta kamewa ba ashe ga masu niƙabin ma abin da suke yi kenan amma mace mai sa niƙabi saboda Allah ba za ta iya faɗin wannan maganganun ba so ya kamata mu koya wa 'ya'yanmu tarbiya da kamewa yau 'ya'yanmu mata su suke rubutawa maza suke rubutawa iyayensu wasiƙa a yi min aure ko a ga tashin hankali subhanallah yarinya budurwa ba take gaya wa fa take gaya wa iyayenta wai ko a mata aure ko a ga tashin hankali a gidan nan ko yarinya ta je ta rutsa uwarta ta ce ita aure take so kai ta kai ga yanzu abin da yake faruwa sai a haɗa 'yan mata balagaggu sun balaga oba su haɗu uku hudu biyar su sa a ɗauki hotonsu suna faɗa ni aure nake so wallahi ni ma aure nake so kefa wance wallahi ni gaskiya a yi min aure subhanallah ana yi ana nuna wa duniya badala ana nuna wa duniya fitsara rashin kirki rashin mutunci rashin sani ya kamata so wannan idan yana nuna mana wani abu yana nuna mana alamar tashin alkiyama ubangiji muke roƙo ya kare mu ya kiyaye mu tunda ranar farko ce yau bari mu dan taka birki ana sai gobe insha Allah abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana rangwame wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh